أنا أحسن السؤال المرضوية صلى الله عليه وسلم هو بسم الله الرحمن الرحيم وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم استعينوا على الحاجات بالكتمان ku nemi taimako bisa cimma bukatunku da ɓoye bukatun naku kana da bukata kata zama ka ringa bayyanawa ai kaza nake so in yi ai kaza nake so in yi sai a samu wani wanda shi ba abin da ba so illa a ce kai wannan abu shi yasa da ya san haka to ya shiga ya za a ya zama ba su iya yin wannan abu ba fa ina kullu zini imatin domin duk wanda yake ma abincin ni'ima mahsudu abin yi wa hasana ne duk wanda yake ma abincin ni'ima abin yi wa hasada ne to wa qala alayhi salatu wassalam manzala sallallahu alaihi wasallam yace man gashshana wanda yayi mana algushu falaysa minna baya cikin wanda duk yake wa musulmi algushu to kam ya nuna shi ba musulmi ne na hakika ba musulmi na hakika ba zai wa musulmi albushi ba shi yasa albushi a shirin fallafi ne mutum yana ganin yana albushu kasuwarsa na kaiwa abin da yake nema yana samu amma kuma bai san saraya yake a wajen Allah ba to wa qala sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam yace adallu alal hairi wanda ya shirya musu alheri ya nuna aikin alheri ga wani shi wancan din wanda aka nuna wa din ya tsaya alherin kafari kamar wanda ya aikata alheri ne kamar wanda ya aikata alheri ne shi yasa sa a bashi ladan aikatawa shi ma kuma wanda ya aikata din a bashi nasa ladan ba tare da an rage wa wani wani abu a cikin ladan ba faqala sallallahu alaihi wasallam yace zurjibban ka dinga ziyara fashin tazdad hubban ka ƙara soyayya tazdad hubban ka ƙara soyayya ma'ana in ya zamo ba kullum ake ganin ka ba to wannan zai ƙara sa a soka amma ya zamo kullum ana ake ganin ka to wannan ai zai dawo a iya ƙosawa da kai shine za za shi ta an ta ya fadda an tukula fa zurbata watira wa in shi ta an tuzda da hubban fa zurgin ba idza shi'ta an tukula fa zurbata watira wa in shi ta an tuzda da hubban fazirgin ba in kana so a ke ka to kullum ma a ringa ganin ka inda ake ganin ka kullum to ƙarshen ta kin kaza amma kana so a ƙara san ka to ka zamo kana ziyarta fashi kana ziyara da fashi ko wanda wani yake faɗa baitocin da mai mukama ya kawo la ta zo mata yi mafi kulli shaharin gaira yaumin wa la ta zirhu alaihi fasilawul hilali fi shahari yaumin summa la ta zuru uyunu ilaihi cewa kake ta zaka zanci wanda kake so wato a kullum abin da yake akwai in za ka ziyarce shi ma ka ziyarce shi sau ɗaya a wata in ka ziyarce domin ga wata in ya fito sau ɗaya ake dubansa bayan nan wannan ranar ta wuce sai zama ba a nemansa ba a nemansa ran da ya tsaya ran nan ne ake nemansa kowa yana kokari fasila ulhilali fi shari yawmun ثم لا تزور العيون إليهم
وقال عليه الصلاة والسلام يتي إنكم لم تتقوا ba za ku iya yalwatar mutane da dukiyoyinku ba duk irin yadda kake ganin kai mai kuɗi ne ba za ka iya gamsar da kowa da kuɗinka ba amma abin da yake akwai ku gamsar da mutane da kyawawan ɗabi'u ku gamsar da mutane ku yalwaci mutane da kyawawan ɗabi'u Fazal alaihi salatu wassalam ya ce, Mummunan ɗabi'a yana ɓata aiki, kamar yadda kunu ko miya ke ɓata zuma, aka zuba a kan zuma sai a zaƙin zumar ya kawo.
Fazal sallallahu alaihi wasallam ya ce, Tunkawul mara'atu. mar'atu na'ibul fa'il tun kawul mar'atu ana auren mace ne dan ɗaya daga cikin abubba guda hudu akan auri mace dan kyakkyawanta ma'ana kyan mace dan kyanta kyan mace na da a ce ana so a aure ta wata kuma akan aure ta dan dukiyarta wata kuma akan aure ta dan kularta da addini wata kuma ana aurata don duban daga gidan da ta fito shine ɗaukakarta cewa 'yar manyan mutane ce ai 'yan sarakai ce 'yan manyan malamai ce 'yan waliyai ce 'yan kaza 'yan kaza to duk dai akan yi 'yan masu kuɗi ce
fa'ale ka bi zati dini maza la ce amma umarnin da zan baka umarnin da zan baka in kai za ka yi auren ka dubi ma'abuciyar addini ka dubi mai kula da addini ai sahibatin dini ai mai kula da addini taribat ya daka idan ka ce kai wani abu daban za ka bi ba addini ba to za ka zo ka talauta ai iftakarta ai za ka talauta idan halarta in ka saba wannan umarnin in ka auri mace dan kyanta ta yi san da kake mugun santa ita wanda yake ba mai kula da addini ba ce zama ita kin ka take a sannan sai kaka kuma ko kuma ka aure ta don dukiyarta to ta yi dukiyar ta ka ta mai da ita ta mai da kai bawanta ya zama ba kawai matar ka bace a'a mai gidanka ce ita ce take juya ka haka nan dan ka aure ta da daukaka dan daukaka ita ai gidan suwa da ce to ta yi kullum abin da za ta ringa ma tuciya kenan da shi ita in manyan mutane kamar ta ita ce za ka ce za ka yi mata kaza za ka yi mata kaza sai ka koma kamar kai ne mutum ita ce mijin shi yasa amma in ka auri ma'abuciyar addini to wannan sai a zauna lafiya in za ta abin da ba daidai ba kulata da addini zai hana ta yin haka
وقال صلى الله Allah sallallahu alaihi wasallam yace الشتاء ربيع المؤمن wakatin sanyi kaka ce ga wanda yake mummuni wakatin sanyi kamar kaka ce ga mummuni me yasa kasura na irin sa gajere ne irin sa gajere ne gajerin sanda rana ba ta fitowa sai wajen bakwai ba a yin assalatu sai biyar da rabi har da yan mintuna biyar da rabi da yan mintuna ake a salatu kaga kuma rana ba ta fitowa sai kusan bakwai shida da minti hamsin shida da minti arba'in da biyar shi yasa kuma shida na yi rana ta fadi ai kaga rana gajeriya wakacin azumin ya zama gajere sai mumuni ya fi jin daɗin azumta sa gashi kuma sannan ba rana ba a rana sanyi ake ba magana jin kishirwa balle a ce ba abin da ya fi damu a azumi sau da yawa irin kishirwa zafi wanda ke haddasa jin kishirwa to a wannan lokacin ba zafi shi yasa mumuni sai samu ya ta azumi shi yasa alama kai mumuni ne lokacin da dama ta zo kai amfani da damar ta lokacin da azumi dama kai azumi ba tare da ka wahala ba ta zo to kai azumi
ka samu ya azumce shi saboda ranar gajera ce waɗanda lailu darensa kuma ya tsawaita ka kamo ya sami dama ya tsawaita tun shida rana ta fadi bakwai bakwai da rabi an yi sallar isha kwanta sannan bakwai da rabi ta kai sha biyu dan Allah an samu wajen nawa awa hudu da rabi ana bacci to me ya rage kuma an yi baccin awa hudu da rabi ai an yi mafi yawan bacci ko wani ma da an gaba daya ba a baccin fiye da haka kaga kenan an samu lokacin da za a tashi a ta ibada yau kuma ko kaiwa kai a karfe daya an samu awa biyar da rabi ko karfe biyu an samu awa shida da rabi daga karfe biyu nan har karfe uku karfe hudu karfe biyar da alfajir da ke towa ka iya yin ibada kuma ka dawo ma ka koma baccin ka tashi a yi asalati da kai a yi alfajir a yi sallah asuba da kai wanda ya zama alfajirin ya fito gare ka idan ka biyu ya sa a shi lokacin babban rabauta amma mafi yawa abin da yake gagarar al'umma kenan a yanzu to waƙala nazara sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙana'atu wadan zoki ya kana malul la yanfadu dukiya ce da ba ta karewa dukiya ce da ba ta karewa wa kanzul la yanfadu taska ce da ba ta karewa wannan zuci ita take kawo mutum bai da shi ma amma ya ji yadda yake farin ciki da rayuwa yadda ba abin da ya dame shi ya fi wani mai shi amma wanda yake da akwai din amma ba wannan zuci kullum tunaninsa yana bukatar kaza yana bukatar kaza
wa qala sallallahu alaihi Rugala wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ce al-iktisadu fi nafaqati takaitawa a wajen ciyarwa wajen kashe kuɗi ka ringa yin kaffa kaffa ka kafaci jiki ka kashe kuɗi fiye da ƙarfinka nisful ma'ishati shi ne rabin rayuwa rabin iya rayuwa No.
iya rayuwa rabin haka akan ka san ya za ka kashe abin da yake hannunka
والتوجه إلى الناس ƙoƙarin nuna soyayya ko jawo soyayyar mutane نصف العقل shi ne rabin hankali mai hankali mai ƙoƙarin shi da mutane su samu fahimtar juna ya zama ya nuna musu shi masoyinsu ne su yarda da haka
ووسن السؤال kyakkyawar tambaya iya tambaya نصف ita العلم ce rabin ilimi iya tambaya rubin ilimi ne
فقال عليه السلام manzala alaihi salatu wassalam ya ce ما كاب من استكار wanda duk abin da zai yake neman Allah ya zaɓin masa abin da ya fi alheri duk abin da zai sai ya istihara to wannan bayan da za a yi a ce ya taɓe
ولا ندم من است- من استشار wanda ya nemi shawara ba zai nadama ba mutumin da duk abin da zai shi ya shawara ya shawara ya shawara to ba zai zo yana nadama ba rashin shawara shi ke jawo a zo a aikata abin da za a zo ana ina ma na sani
ولا آل من اقتصد wanda yake takaitawa a wajen kashe kuɗi ba zai talauta ba wato yau abin da ya kawo mutum rasawa bai san yadda zai kashe kuɗi ba ya ringa kashewa fiye da bukatar yadda ko gaba da fiye da matsayinsa wannan kwanan da sai a gani ya rasa da
وقال سلم ai lamar ta kai wani su da fita fakati ai wanda ya takaita a wajen kashe kuɗi ba zai talauta ba
أي ai لم يبذر fi فيها ai bai ɓanna ba bai almubuzzuranci ba a wajen kashe kuɗi
وقال صلى الله عليه Manzala وسلم sallallahu alaihi wasallam yace المسلم wanda yake musulmi a hakika من سلم المسلمون shine wanda musulmi suka kubuta من لسانه daga harshensa waye da hannunsa bai taba kowa ba a faɗa bakan magana ga wani ba ya taba wani to wannan shi ya amsa sunan musulmi والمهاجر wanda ya hijira a hakika shine wanda ya kaurace wa abinda Allah ya- ya haranta
وقال عليه السلام Manzala alaihi salatu wassalam yace أدي ka الأمانة ba da amana ga duk wanda ya baka amana duk wanda ya baka amana to ka mai masa da amanarsa daidai kakka yadda a ce ka taɓa abin da aka baka amana ولا تكن من kakka كان ha'inci wanda ya ha'ince ka dan wani ya ha'ince ka to kai kaka ha'ince shi وقال عليه السلام manzala alaihi salatu wassalam ya ce daga nan ne malikawa suka ce da a ce wani kana bin sa wasu kuɗi ya ƙi biyan ka to sai kuma shi ya zamo ya biyo ka to kaka ce za ka yi masa zaniya ka ba shi don shi ya ha'ince ka to kai ka ha'ince shi abin da ya ba daidai ba ne ya biya ka amma an ya ji biyan ka wannan ya yi ba daidai ba amma kai kai ya sa ka ɗau matakin wannan ka ce za ka yi masa zaniya amma wajen shafi'awa suka ce a irin wannan ai ba laifi ba ne don allah ya ce faman ita da alaikum fa ta du alaihi bi muslim ta da alaikum to wa qala alaihi salatu wassalam allah alaihi salatu wassalam ya ce الرباء يغير الطبع ba a nono tsotsar nono yana jirkita ɗabi'a idan aka sha nono mara kyau to ƙarshen da sai an yi ɗabi'a mara kyau ma'ana in aka sha nonon uwa yaro jinjiri ya sha nono na wadda ba a ce ya dace ya sha nonon ta ba to sai an ga haka a ɗabi'arsa
وقال صلى الله عليه وسلم manzala alaihi salatu wassalam ya ce من غوماني masu zare biyu لا يشبعان ba abin da za su samu ya zamo ya kosar da su طالب علم na farko mai neman ilimi mai neman ilimi na hakika kullum ƙarin ilimi ne ke bukata ba ai ya samu ba wanda akwai mai neman ilimi wanda dama neman ilimin da yake ba wai don ilimin ba don ya samu wani shugabanci da ake samu da ilimin ko ko don ya samu ya ringa jayayya da malamai a ringa sa shi a cikin malamai to wannan dama ta yi ɗan ƙanƙanin ilimin ma ya ga wadatar da shi bara ya ya shiga fage a ji sunansa amma mai neman ilimi na hakika kullum gani yake shi kamar bai sami ilimin ba yanzu ne ma zai ƙara tashi ya nemi ilimin وطالب na دين biyu mai neman duniya mai neman duniya baya koshi shi وقال irin abin da ya samu yadda zuwa hadisi da a ce za a cika masa fili da zinari fili biyu da sai ya ce ki me zai hana ya zama uku wala mula'u ibn adam illa tura ba abin da yake cika dan adam sai dai ya ji ya shuri kasa yan wa yatubullahu ala man sha
وقال صلى الله Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam yace التمسوا ku رزقا nemi arziki في كبايا الأرض a cikin abun binnewa a kasa ko abin da kasa ke boyewa
والمراد abin الزوج da ake nufi da wannan noma ku yi noma akwai alheri akwai arziki da yawa a cikin noma وقال عليه الصلاة والسلام Allah alaihi salatu wassalam ya ce لا تزير الشماتة kar ka bayyana Ya dariyar hakika.
keta ga dan uwanka dan wani abu ya samu dan uwanka ka ce za ka yi dariyar keta kakkai wannan فيعافيه الله in kana irin wannan a ƙarshe shi Allah zai ba shi lafiya daga wannan abin da kake masa dariyar ويبتليك wa ya taliya ka kai kuma ya jarrabe ka
وقال صلى الله manzala عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce إنما الأعمال بالنيات ayyuka ana istinar su da niyyar da aka yi a cikin yin su ana duba ana ba aiki hukunci dangane da me aka nufa da aikin shi yasa duk irin yadda aiki ya kai a kyau a zahiri amma ya zamo ba Allah aka nufa da shi ba sai ya zama mummuna ne ai domin Allah ba zai karba ba inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina kalan da sai wuta shi innamal innamal wa qala alaihi salatu wassalam al halal bayyinun wal haram bayyinun to alhamdulillah sai mu sallafa